بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى أنصاره إلى يوم الدين الحمد لله يومنا ranar lahadi ishirin da biyar ga watan ramadan na shekarar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wata hakan yi daidai da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku za a ishirin dubu biyu yi aka da sha shida dubu biyu da ishirin da uku alhamdulillah da za mu ci gaba da inda muka tsaya a jiya mun karanta ayar laisa alaika gudahu da kuma abubuwan da ta kunsa na daga tausasawar ubangiji ma'aiki ga bayan kata waɗanda ba mata ba musulmai ba Allah ta'ala ya ce a tausaya masu shiriyar su a hannun Allah take ba hannun ka take ba ya Rasulullah da haka da kake a daina ba su infaki da sadaka a dawo a ci gaba da basu wanda Allah ya rubuto mai shari'a zai shiryu wanda kuma Allah bai rubuto mai shari'a ba ba zai shirye ba to za ka yi za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض نعم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء تعفف نعم تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلحافا
نعم ولا تنفقوا من خير فإن الله به عليم
الله أكبر الله تبارك وتعالى يأتي للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم توسم صدقة da siyarwa wadda wannan aya ta nuni a kai to kamar mutum ne ya tambaya wai idan yanzu na fitar da abuna a matsayin zan yi sadaka ko zan siyar suwa ya kamata ko kuma suwa suka fi cancanta in ba wannan al'amar to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lil fuqa idan kun tashi ku ba da wannan abin da za ku siyar da mabukata talakawa wanda suke da cikin matsananciyar bukata wanda idan ka bashi zai amfana iyalin za ta amfana na kusa da shi ma cikin yarwa za ta amfana amma duk da an faɗa alfukara wannan a nan gurin kuma an ware wasu talakawan da su Allah yake nufi a wannan aya duk da cewa ba wai dole su gare su ne yanzu babu su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu mutane su dari hudu mutum dari hudu ana ce masa ahalus sufa ahalus sufa saboda suna zama a wani guri a masallacin manzon Allah gurin yana da su shi da sufa din su waɗannan mutane shugabansu shine Abdurrahman bin Sakhr radiyallahu ta'ala anhu wanda aka fi sani da Abu Huraira ba su da mata ba su da wata sana'a ba sa noma ba sa wani kwadugo a'a su kawai abubuwa uku suka sa a rayuwarsu na farko ina da jihadi ina ne manzon Allah zai ce a zo a cikin jihadi wannan shi ne babban murbar na tsayawa ko da yaushe suna nan masallacin annabi da manzon Allah ya ce ku taso kawai sai su taso tsawo a jihadi a taimaki manzon Allah a taimaki addinin Allah matakin su na biyu kuma ko in ce babban al'amarin su na biyu shine koyan karatun alqur'ani da tantance qira'a ta alqur'ani domin ahlus suffa kwararru ne wajen sanin alqur'ani saboda ko da yaushe suna nan masallaci idan manzon Allah ya zo su zai samu yayin da wani na kasuwa wani na gona wani na wani kwado su ko da yaushe suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al'amarin da suka sa gaba na uku shine yawan ibada an ce suna qiyamul layl akan ji yusma'u minhum tawilun tadawilun nah idan dare ne sai a rika da masallacin annabi wani yam yam yam yadda ka san irin a kudan zuma ya taru ko in ya tara haka to haka za ka ji suna ta karatu wannan yana karatu saboda idan mutane suka taru a masallaci ana yin sallar da ba jami'i ba in kowa na nashi to ba a son kowa ya daga yadda zai shagaltar da na kusa da shi to suna wannan sai a ji wannan na kira sai a ji wani yam yam yam yam cikin dare a wajen da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ta'ala yake cewa idan an tashi siyarwa irin waɗannan ahlus sufa din fuqa a ba da wannan siyarwa ga talakawa allazina usibu fi sabilillah wanda aka tsaida su a cikin al'amarin da ya shafi hanyar Allah kawai jihadi koyon qur'ani ibada shi kadai suka sa a gaban su ba sana'a ba iyali ba komai kuma sannan an ce al'azza mutane ne wanda suka jarumai da ka ga za ga alamar babu rabuwarta ko wani alamar shantakewa ko wani sauki ba wannan tare da su kamar yadda Allah ta'ala bai faɗa wasu daga cikin alamomin kuma suna da tawabu ba sa ɗaukar kansu wani abu duk da yadda suka shiga cikin wannan ibada ko in ce ibadu masu girma amma kuma suna ɗaukar kansu ba kowan kowa ba to Allah ta'ala ya ce in an tashi badawa to su suka yi kowa bukata da fuqara a ba da shi ga waɗannan talakawa Allah ya rubuta fi sabilillah wanda aka tsaida su a cikin lamarin Allah kadai suke har da su to yanzu babu ahalin sufa ko ko akwai tana jin kuma wannan aya ta dena aiki kenan har yanzu akwai al-fuqara alladhina usiru fi sabilillah har yanzu yanzu misali sai ka je ka samu ɗalibi wanda yake zuwa makaranta kila ya baro garin su ko ya zo wannan garin bai da kowa bai da komai bai da sana'a sai dai dan guzurin da iyayen suka dan ba ke dole shi to idan ka ɗauko gudunmuwa ko ka ce ka rika ba shi abinci a gidanka da makamanci irin wannan ka ɗauki ɗawainiyoyinsa to ka yi aiki da wannan aya don su ma waɗannan usiru fi sabili lahi ai ka aka ce wani mai shekaru irin nashi ya tafi Lagos neman kuɗi so wani ya tafi Abuja shi kuma ya tattaro ya zo makaranta da kuka rayu da bin usiru fi sabili lahi haka nan in ka auna duk wanda ya shafi in kan lamarin Allah mutum ya tsaya in ka taimake shi ka karfafe shi kan wannan to har yanzu aya tana aiki ba dole sai ta ɗauko tarihin ta na ahalin sufa ba wannan sai dai a faɗa a matsayin tarihi la yastaqiquna darban fil ard wadanda ba ka iya yin tafiya a ban kasa wajen kasuwanci abin da aka aka ce ba sa iyawa saboda sun sanya waɗancan al'amuran a gabansu ba ana neman idan sun tashi za su yi ba za su iya a'a sun ɗauki waɗancan al'amuran gaba da haka su za su gaba su da lokacin tafiya su kasuwanci la yastaduna barbatul ab ya hasabu hum al-sahib wannan shine gara da ko ɗan uwan mutum cewa wai in za a yi zaurance sai a ce ai wani ka san akwai abin da ake ce mashi kanne da kanne kanne da kanne kamar ina da barbanci in aka ce kanne abin da aka tsaga abin da yake an rubuta kalma an kuma yanka ta da alif baki kamar yanzu al-zahir din nan sammini sammini kuma da addi al-zahir din da aka sanya simin sai aka zagora aka yi alif za to shi ne sammini to su yan uwan mu gara da idan ka ce wa mutum kammen kammen tilka ai wannan muna cikin ilimin din tilka rasul ne ko in ka ce ai wannan ai kammen tilka ne ana ne zahiri ne to rai al-zahir din nan shine yake arabe ko al-zahir to haka ta ai wannan ai ke rabu da shi ai wannan ai kammen tilka ne to wanda ya kan yaran ana nufin wato wai zahiri ne an gane ko yare ne na karata wanda suke zaurance in ba ta sani ba sai abin da zaki ta gaban ta ba ta sani to Allah ya samu da shi ya sabu kuma al-zahir to amma nan al-zahir din anan ita ana nufin allazi la ya'rif ahwala wanda bai san halayen sa ba shine al-zahir akwai tafsir shi Ibrahim radiyallahu anhu cikin surat Yusuf inda Allah ta'ala yake cewa نحن نقص عليك أحسن الأثر بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الكافرين سجل إبراهيم عن النساء أي من الكافرين بخبر يوسف to shi ne yanzu suke ɗaukar wannan wa ana tsawon shi Ibrahim ya nuna sanarci ga annabi aikata Allah wani abu ban dariya farko ne alwa الغافلي ما بصر الغافلي رب كرم رب كرم لكم أي لا تقول أن ذلك فارغ لي وبيجي إذا شيء الله جئت وإن كنت من قبله لمن الغافلين to ita wannan gabana din ba sai daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ba ita Allah yake rije a gurin ba sai shi ya fassara yace ai ma'ana gidan zahiri da bai kaba Yusufa tana daga cikin waɗanda ba su san labarin annabi ya zo ba Allah ne ya tuta nan ba sai suka ɗauki aljahili na din da fassara irin ta hausa ta san aljahil da larabci shine wanda bai sani ba kawai wanda bai san wani abu ba ina yin cewa yanzu misali a larabci ana aljahili bi shuɗi a electron ni ban san lamarin abin da ya shafi wutar lantarki wani kuma zai iya gama kun ba sarki na yi ba a larabci amma mu da hausa na ta aiwa da ai jahili ne da hausa sai a duka bar an zage shi to sho ibrahim radiyallahu anhu tafsirin da yake yi da hausa yake yi na'am har da za ka ɗauka irin wannan kalmar ta hausa yadda hausa ake ɗaukar aljahili zo da fata a gane wannan to da haka ita kalmar in aka ɗauke ta yadda take aka ba ta wannan ma'ana ita ce za ta zama matsala shi kuma shi ne zahir sai al-zahir sai ta ai ma'ana al-zahiri ne kamar Yusufa waɗanda ba su da masaniya da labarin annabi Yusuf ƙara wanke manzon Allah ya abu shi manzon Allah ba ba ba bai cikin al-zahiri sai dai yana daga cikin ma'ana wanda ba san labarin annabi Yusuf to amma saboda sun yi wannan abin kunya wanda ya so su fara to shi da suke ta neman zaka idan mutum aka biyo shi da gudu yana neman mafaka ko ko da yake ya kama wani da suka binciko wannan suka ce to ai da ai shi da ya ce manzo Allah Allah Allah ya ce wa in kunta min qabli min al-zahiri ya ce azan min al-zahiri na ya ta iya zama min al-zahiri to wannan ana ce mishi hali inda larabci ga abin da ake kuma ga shi ya faɗa min al-zahiri da bai kabari Yusufa an gane ko kana da cikin wanda ba ka san labarin annabi Yusuf kuma haka amma sai aka ɗauki kalmar da aka hau tantar da ita za ka yi da ke abin ba gaskiya ba ne yanzu ma wasu mahaifa na faɗi sannan suka sanai amma sun cika social media da wannan magana tun da ba gaskiya ba ne abin ba ya ƙi tasiri ita wata magana a duba kawai in aka duba shi ke nan an wuce gurin Allah ta'ala ya kawo ya hasabu kuma zahir wanda ba shi da masaniya kan halin shi Allah yake nufi Allah ba za ki mutum ake a gurin yana tsammanin su agniya amma wadata ne min ta'affu saboda kamewa ba za su taɓa roƙar ka komai ba adin sufa ga ta talakawa ba su da sana'a ba su da kuɗi amma ba za su roƙe ka wani abu wannan kuma haka ake son mutum ya zama kar mutum ya zamto yana zubar da ruwan fuskar sa wajen mutane yana roƙon su wani abu ba a sa ma'aiki alaihi salatu wasallam ya cewa wallahi ɗayan ku ya ɗauki igiya ya je ya tafi can daji ya je ya nemo kirare Allah ta'ala ya kama darajar fuskar sa da mutuncin sa ya fi mai alkhairi fiye da ya roƙi wani wani abu ko ya ba shi ko ya hana shi ɗaya gara ka dogara da kanka abin da Allah ta'ala ya ba kai amfani da shi ya neman da wato ainihin alkhairi kuma yake yana ce mana al-mas'alatu kadrun ya kuddu rajul bi hawaza ita fara ko maula kamar wani ya fushi ne da mutum yake tsaya kusa fuskar sa yana tsaya gata ma'ana kuma da mutunci sai ma yake kisa illa an yi ala rajul sultana aw fi amrin jabir sai dai ko idan mutum zai roƙi hukuma ne ila wata matsala ta same ka a gwamnatance kuma akwai wani bangare da ba da tallafi kan masu wannan matsala to sai ka ko kuma fi amrin na da minu cikin wani al'amari wanda ba makawa dole sai ka roƙa ne to wannan shi ke kuma ina cewa wala ya zalu rajulu yas'alu ya kan mutum ba zai gushe ba yana yana ta maula yana ta roƙo hatta har sai ya kasance a ranar alƙiyama laita fi wa zai yi muz'atu da hali zai zauto a cikin fuskar sa babu ko tsokar nama ƙwaran gwal zai kasa a gaban Allah in dai mutum ya mai da roƙo da maula da bara sana'arsa to su waɗannan mawadata ne za ka tsammanin mawadata ne saboda tabewa ba saboda cewa suna da shi an ce idan mutum ya kame a wajen talaka ba ka roƙi talaka dan uwanka ba sirka amira ka zama kai ne sarkinsa dan duk wanda ba ka roƙe shi abu zai tunanin kamar ka fi shi wannan abin ne ba kuma wani za ka ta'aqqabta inda dalilin fa anta kunta anta mawfiya bizzaji idan kuma ka ƙi roƙon mawadaci ga shi da wadata amma ka ki roƙon ka ci gaba da rigimin gabanka to da kai da shi kun dawo daidai ba wani gona kai ba yaron sa bane amma idan kana roƙon ka kai yaron shi amma in baka roƙon shi ka zama da kai da shi duk da yin shi da kunta anta amiran mun tara ka ne ka ki roƙon shi kunta anta amiran kai da kai da shugaban sa zai tunanin ka fi shi wadata in kuma wani mai wadata ne to kun da kun zama daya yadda yake rizumin shi bai roƙon ka kai ma haka kake rizumin ka ba ka roƙon ka ai akwai mutunci ko haka amma kuma da zaran mutum mai maula da shi ka ba shi da kima da ya kamo haƙorewa za a yi to ga yi nan ko Allah ya kyauta yau ko mai sun ce a baki kuma yau ko da ko ranar kila ma ba ba maulan ya zo ba tsoron shi ake da haka kar mutum ya ɗauki ɗabi'a roƙo da maula ya ya rataya wa kansa kaskanci na wannan musulunci bai gara haka ba daga ahalin sunna su ɗari wajen nan wanda suka tsaya ba sa sana'a ba sa komai ba sa roƙon mutane to na san wani zai iya cewa to kai na suke samu abin da suke ci ai Allah ta'ala ya ce wa ma ta Allahum da sanan la ya'kulu ta'am duk wanda ya gani Allah ta'ala ya kaddara yana cin abinci ko sannan ya rayu to su ahalin sunna in ka sun samu abin su sai abincin da sahabbai suke kawo masa domin sun an kira manzo Allah da Allah kiran Allah da yake da fuqara ne a rika kai musu an gane ko sai kun manzo alaihi salatu wassalam idan an kawo mai sadaka ko min yawan ta gaba ɗayan ta zai dauke ta a tura ta wajen ahlus sunna saboda shi baya cin sadaka idan kuma aka kawo mai hadiya to sai ya dan ba a ciki sannan sai ya aika musu da ragowa haka yake to da wannan suke rayuwa ba ta ba ta ragowa tarihu bi imamu za ka iya gane su za ka iya sanin su da alama an ce alama nan ba bana ba alama ta su ne akwai tawazu su ba sa ɗaukar wani abu sannan kuma akwai kokari na ibada da kokarin koyon Qur'ani wajen Annabi alaihi salatu wassalam haka ce da kuma kokari wajen jihadi domin an ce yakununa fi safil awwal fi salat wa fi jihad duk idan aka zo sallah ahlus sufa sai dai sauran sahabbai su tsaya kan baya duk za su ma mai sahun gaba gaba din nan duk su ne ba magana ta ce su suna baya a su ne ɗan gaba gaba kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah sannan kuma wajen jihadi ma idan aka taho jihadi su ne a gaba gaba ba za ka ganta a baya ba to ta'arifu bi imamu kenan la yas'aluna an-nasa Allah ta'ala zai fassara mana wancan kamewa ba sa roƙon mutane kwata kwata fa mana fa yalhiquna ilhaba ko fa yulhiquna ilhaba ballan tanama a ce sunati wajen roƙon nacewa da fatan yin kanin gyara wannan ba ma sa yin roƙon kwata kwata ballan tana haka ga sun nace suna ta roƙon ai ka san akwai yanzu da wuya ka ce ga mutumin da baya roƙo kwata kwata sai dai ka ce ba zai roƙi inda mutunci su zai zube akwai buƙatar da za ta iya tasowa mutum ya sai ya roƙa kamar yadda na karanta hadisi ko ma yi ita illa an yi ala rajul sultana aw fi amrin la budda min sai dai idan mutum zai roƙi hukuma ko ya roƙa cikin al'amarin da ba makawa sai ya yi roƙo to su su ba ma sa roƙon ne kwata-kwata komin yadda bukata za su same su ba sa ba to abu huraira kamar yadda na faɗa su shi ne shugaban su ku tsaya ku gani duk da matsayin domin jama'a kar mu ɗauki rowa a ba rowa ba ke yunwa a matsayin wani abin da yake na kaskanci a'a yunwa annabawa da yawa sun sha yunwa waliyin sun sha yunwa sahabbai sun sha yunwa ahalin sufa su kuma su ne mafiya kan yunwa abu hurairah radiyallahu anhu shugaban ahlus sufa ya kasance ya ce nukan kasance in faɗi ƙasa saboda yunwa in na faɗi ƙasa mutane idan su zo su rayu tunanin shafar aljani na hauka da ya shafe ni sai su kaba kawai sai su taka wuya na haka suke wa mahaukaci sai su taka wuya na suna tunanin kamar na zautu ina da larura yace wallahi ba wata rutuwa yunwa sai ko tsaba ke Abu Hurairah shugaban ahlul sunna wani sahabi yace muna tsaye muna sallah a masallaci kawai sai ne kaje ɗaya daga cikin ahlul sunna yim ya faɗi saboda yunwa idan manzo Allah ya gaba sallah sai ce idru ya fuqara al muslimin ku yi hakuri ya ku talakawan musulmai law ta'lamuna ma indakum inda Allah da kun san matsayinku a wajen Allah lawadirtu lawiddatu hadatan wa faqatan da kun san matsayin da kuke samu a wajen Allah wallahi da kun yi burin ku ƙara talaucewa da tsananin bukata in da kun san wannan abin da kuke da kun san matsayinku a wajen Allah to wannan su ne ahalin sufa in Allah ta'ala ya zarafi mutum da irin wannan yanayi to ga abubuwan koyo shir nawawi cikin riyadu tsani ai akwai babi da ya kulla babu fadalil su'i wa khushunatul aish an gane ko babin falalar yunwa in Allah ya tarbe ka da yunwa to gane ga irin falalolinta a wajen Allah kar ka dauka kuma ai ta ko duniya kai bala'i duniya ya fara ma a'a inda Allah ya tarbe ka da wannan to kana da manya manyan ababen koyi da kuma kaushin rayuwa rashin arzikin duniya na wacce rashin kuɗi na duniya da sauransu to akwai babu kananan haka ga wanda Allah ta'ala ya zaba to Allah ta'ala ka ba mu arziki mai yawa ko kuma ka kare mu daga dukkan damuwa to wannan layin annan naka ba sa roƙon mutane ilhamin ballantana haƙƙi roƙon da za a ce sun nace wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka rika siyarwa na alkhairi Allah ta'ala masani ne da wannan abu jama'a mu faɗi wata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan ahlus sufa ne a hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah yace ina cikin matsananciyar yunwa na zo na samu manzon Allah a gida ina cikin tsananin yunwa sai da inda an kawo mashi hadiya na nono a cikin wani koko ni ina ganin idan annabi ya bani wannan nonon na sha zan dan rage yunwa da take tare da ni zan rage ta ba zan koshi ba amma sai annabi ya aka bukon ya ce a bahir ya kai abu huraira nace labbaika ya rasulullah yace kiramun ahlus sufa dan ahlus sufa suna ne dari hudu abu hurairah ya ce a zuciya ta ne da cewa yanzu ma'aiki ne kun ya bani wannan nona in kan yake in dan rage wa kai na dari in je in kira ahlus sufa nonan nan me zai masu mutum wajen dari hudu yace amma ba makawa sai an yi biyayya ga umarnin annabi sai na je na kira su suka zo suka taru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya abahir sai Abu Huraira askin shayar da su kuma manzo Allah ya san yi wanda yake yace to sai na gaba da shi yace na ba wannan ya shayar ko shi ya ba wannan duka gaba daya ko ko ne ko ko duka sai da kan koshi da wannan kuma ka san ahalin sufa ne suna cikin yunwa amma saboda mu'jiza ta manzon Allah da ba sai da yi addu'a sannan ya bada yace a cigaba da ba dinin ta shan suka suka koshi da wannan kokon kuma ga ragowar nan kamar ba a sha ba daga nan sai manzon Allah ya ce a bahir ga koko a hannun Abu Hurairah sai ce labbaik ya Rasulullah ce yanzu na da ni da kai mu ne muka rage ba mu sha ba ko sai su yi haka ne ya Rasulullah yace to sha yace sai na sha na sha na sha na sha da aji annabi sai ka ƙara sha yace na sha na sha na sha yace bai bushe mun bai bushe bai yana ƙara yana ce mun ikram ka sha haske da nace wallazi ba'athaka bil haqqi la ajidu lahu maslatan na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya wannan nonon ban da ilimin san ya ce ma'ana cikin ya cika to abin da sun rage mana kafin abu huraira manzo Allah ya umarce shi ba da shani sai da manzo Allah ya yi rubuci a gaban abu huraira sai sai yanzu da jarida ke so da wancan sakan da ya rika yi na cewa nuna ai kawai shi zai ta kawai ya dan rage yin wancan to ga mutum dari hudu sun sha shi ma kuma ya kira sa ya sha sha sha har sai da ya faɗa haka to anan ne malamai suka fitar da hukuncin idan mutum ya shiga cikin matsalan tsirin yunwa ya halatta ya tace cikinsa saboda duba zuwa ga abin da manzo Allah yi wa abu da ta sha bayan ya ajiye ta ita ce ci gaba da sha to sai manzo Allah sai ya dauka sai ce na shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma ni din nan manzo Allah ne sai ya shanye ragowa an gane ko da ga muka ma haka yi amma ka dinga yawo da shi ta san shugaba alaihi salatu wassalam lamarin sai sai kawai aka lafo ba za a zabi ba tsakanin shi da mahalicci ya ce ni sa'atu min Allah la yasawli fihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ni ina da lokaci tsakanina da mahalicci na duk iya kusancin mala'ika bai san tsakanina da Allah ko ko jibril alaihi salam duk iya manzancin manzo bai san tsakanina da mahalicci na ba to wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kai bai da na faɗa da zuwa ahalin suffa har yanzu waɗanda suke kan babin neman ilimi ko karantarwa idan kai masu hidima ka yi ma kwatan kwatan ahalin suffa domin ai ta ayar ko kama ce ba masu ka ba tana nan tana aiki ba shafa hukuncin ta kuma idan ka ce ahalin suffa to na su nemo to waɗanda suke yi aiki mai kama da nasu to su ne ahalin suffa a yanzu su ne za a ce maka ya zanto an ansa wannan umarnin na Allah tabaraka wa ta'ala kuma ta duk min sai fa inna Allah ya'lamu alladina الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية na'am سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم na'am ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace alladina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wannan aya tana nuna wani wa'azi mai gamsarwa cewar kowa wajen alkhairi da ciyarwa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa idan kai mawadaci ne kai haka iya ba su kokarinka in kai talaka ne ma kai iya ba su kokarinka domin ta sauka ne kan sahabbai guda biyu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abubakar yana da wadata kwarai sai ya waro dinari dir dinari eh dirhami aka ce dirhami dubu arba'in sai na abubakar saboda yana da wadata sosai ya karanta da dirhami dubu goma da daddare da rana kuma washe gari sai ya karanta da dirhami dubu goma sai kuma ya karanta da dirhami dubu goma a bayyane kuma sai ya karanta da dirhami dubu goma a goyi nawa kenan dirhami dubu arba'in sai tunanin kudin kaɗan ne inda za a gane abu dirhami ɗari biyu kaɗai ba dubu ɗaya ba ba dubu goma ba dirhami ɗari biyu kaɗai a miliyan biyu yanzu wato ƴan sira na haka rage kawai dirhami ɗari biyu kaga kenan dirhami dubu ɗaya ya kai wajen miliyan kusan goma kenan dirhami dubu goma wajen miliyan nawa kenan wajen ɗari kenan a kake tunanin wata laka ce ya gaba gari a kuɗi ne aka fitar gawurtattu na gari na faɗa kuma ya bada su saboda Allah ya bada irin haka da wani miliyan ɗari misali da rana ya bada a daddare ya bada a goye ya bada a goye to kuma kare a ne kar mu irin namu yayin da masu ƙarfi suke bada abu gwargwadon ƙarfinsu sai kuma sai kare da naka sai ka shi bada abu a'a akwai hadisin da ake tunzura wa manzo Allah tunda ban taba bincike kan isnadin sa ba shine la tastahayu min ifa'il qalil fa inna al-ihmana aqallu lil ko da ma ifa ma yake faɗa ba ai wannan kalmar ta hikima ta da kai kar ku rika jin kunyar ba da kadan hanawa ta fi ta kankanta in ka hana su hakan ya kankanta to amma shi sai na ali shi kuma talakan radiyallahu anhu shi kuma sai ya wajen dirhami hudu shi ma sai irin wanta ya ba da ɗaya da daddare ɗaya da rana ɗaya a ɓoye ɗaya a bayyane to da Allah ya tashi faɗin sakamako duk sai ya haɗe ya yi masa sakamako iri ɗaya saboda kowanne ya ba da abin da yake da shi shi wancan yana da su da yawa sai ya ɗauko da yawan sai ya ba da wannan yana da su kaɗan sai ya ɗauko kaɗan da kuma ya ba da bai rike sai to ayi talaka ne bari sai yi masa rana shi ma sai ya ba to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya tana faɗin farlan su da kuma farlan masu aiki irin nasu Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum bil-layl waɗannan da suke siyar da dukiyoyinsu da daddare wannan hali da kuma da rana sirran kuma suke siyar da ita a ɓoye وعلانية كما تكتشف إيتا أبينه لهم أجرهم عند ربهم فسنا ننك لادا يدع نن أو لم يبيدوس ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب الطرو أجريت نمي ذات كنت بايا كنوا بعد الله تعالى نكي يغسكم ولا هم يحزنون كما بذاتي بكين سكي مكان زرعت تكتبت الله تعالى نكي يغسكم kafin dama shi bakin ciki kan abin da ya gabata a baya ake yi wanda ba san yayi da cewa abin da kuma ake fuskanta nan gaba shi kuma tsoro ne ake fuskanta wannan to duk Allah ta'ala ya yaye masa wannan to Allah ta'ala kuma kai mana wannan to sai ko ba Allah ta'ala ya ga wata tsarnar masu siyarwa da sakamakon da ya masu to zai kuma fata aka zo wanda su ba ma wani siyarwa ba a'a su kokari suke su tatsi mutane ta hanyar siriki da bashi da ruwa wanda yanzu wannan bala'in haka na san mutane da yawa wanda suke yin wannan mawadata ne amma suna ba da bashi da ruwa ko nawa kike zo za su bata amma fa ba da taimako ba in suka baka dubu ɗari sai ka sun ce to in ka tashi mai zuwa za ka mai zo da dubu ɗari da goma misali to Allah zai faɗa halayya irin waɗannan su wanda su ba ba taimaki wasu bane aikin su a'a su tatso su su zalunce su tauye su shine aikin su to su kuma za a ji wani irin sakamako Allah ya tare da musu na'am
الذين ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
Mm.
وأحل الله وحرم الربا الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف نعم فله ما سلف وأمره إلى الله نعم ومن عاد فأولئك أصحاب النار نعم هم فيها خالدون الله أكبر الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبله الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا الله تعالى في ولن تسكيت الربا لا يقومون باسا تاشي daga kabarbaran su ba za su tashi daga kabarbaran su ba ranar alkiyama illa kama yaqumu allazi yatakabbaru shaytanu min al-mar sai kamar yadda wanda aljani ke buge shi ke kada shi saboda tabin hankalin da ya samu shi ne nuna ba sai kamar yadda wannan mutumin ke tashi irin wanda aljani ya buge shi sai haka ya ya ya buge sai ƙara faɗuwa to haka za ta yi suna fatanniya da Allah jama'a duk ma'a da za ta yi kyau ka tashi kana fatanniya kuma a ce ka tafi aljanna habba na ai a yanayin tashi yanayin makoma يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون sannan wa nahshurul mujrimina yawma idin surqa da ka in kaga muguwar tashi yana gwada muguwar hukuma kuma ko mu anan gurin yanzu misali sai muna zaune anan gurin sai wani mutum sai ya shigo da fararen kayan misali ta salamu alaikum da Allah mai tafsiri ya hakuri ina so in gawa ne ta ba matsala alhamdulillah ya rage bace suka yi biya bayan yan mutum sai ya dawo da amma gawa nan sai yana ta fara me yake gwada alheri ya samu amma ku kila sai mutum wasu mutane sun zo sun yi fakin da wata bakar mota wani ya fito da bakakken kaya da kilas yana shigowa kawai ba sallama sai ya tarki wani ya wurga shi a cikin motar sai da biyu sai mai tunanin idan an je kuɗi za a bashi ko wasu abubuwa da jin daɗi an yanayin wannan yanayin ta farko yana gwada cewa abin da za a samu a gaba mai muni to shi ma masu cin riba da za su tashi suna fagandiya su faɗi su tashi yana gwada mummunar makoma za su isa ke Allah ta'ala ya kare to shi ne illa kama ya kuma lafiya ta kafa da rushin lalami da amal zalika hakan ya faru ne bi annahum qalu saboda su dinnan suna cewa suna furtawa suna cewa innamal bayu mithlu riba ai shi ciniki shi ma kamar riba ne za ka fitar da dubu ɗari ka je ka sayo kaya ka sai da dubu ɗari da goma to me ne idan na ɗauki dubu ɗari na ba wani na ce sati biyu ya kawo dubu ɗari da goma sai ka ga wata ilhama ta ce nan suka ce ai ciniki shi ma kamar riba ne kawai har suka yi ma abin da ake kuma shi tashbihun maqalun ai kamata ya ce riba kamar ciniki ne amma suka yi da tiyari mai game da halattun riba ne sai suka dauke su kamar ita ce asali ai ciniki ma kamar riba yake to amma sun manta cewa wa ahalla Allahu bai'a shi Allah ta'ala ya halatta da su da kai ko riba riban nawa ka samu wajen ciniki shi halal ne Allah ya halatta in ka fitar da dubu daya ka so kaya ka sai da dubu goma wannan dubu tara halatta ciniki ke amma in ka ba mutum rancen dubu ɗaya ka ce ya karo ma naira goma wannan ko tsira goma ita kuma da barci Allah ya halarta wannan ya haramta wannan wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halarta zurkayya kuma ya haramta riba shi ne kawai da shi kaga ku da Allah yanzu tsakanin aure da lalata me bambancin su wajen yin mu'amala sai dai wajen yanayi wannan shi an daura ya halatta ko in aka yi rana za a samu inda ma'aiki ya ce wa fi gobe a hadin musala a cikin mu'amalar auren ɗayan kuma idan ya yi ladan sadaka ake ba shi shi ko wanda fa idan ya yi zina fasikanci fajirci zunubi zai samu har ma shari'a ta tana cewar a yi mai kula na dari idan bai yi aure ba ko a sa shi gidan yari shekara guda kuma in ya kuma taɓa yin aure a kashe shi a tattace shi har sai ya mutu saboda gudun samun irin wannan cikin al'umma haɗari gara da an gano shi a sauri a kashe shi a gama da shi kawai ya in dai mutum ya taɓa yin aure ta kaga su sun ce ciniki kamar da bai to shi ko Allah ya halatta ciniki ya haramta riba sai Allah ta'ala ce fa man za'ahu mau'izatu min rabbi duk mutumin da wa'azi ya zo mashi daga ubangijinsa ya daina cin riba ko a yanzu din nan irin masu ba da bashin ruwan din nan muna masa gargadi wallahi wallahi mutum ya daina in ba haka ba Abdullahi bin Abbas Allah ya kara mashi yarda ya ce ranar lahira za a ce wa maciyar riba ku zo aslihatakum ku ɗauko makamanku wattaitu li harbi alkhaliq al-jabba ku yi shirin yakar ubangiji mahalicin nan wanda ya gagara kowa tunda da har kuka rika cin riba a duniya to yanzu ku zo ku dauko makamai yaki za ku yi da Allah da Allah wannan kalau ba ta tashi hankali ba wanda an gaya ma haka yana ganin zai iya tsira to a nan duniya ne ake kuba jama'a kada neman kuɗi kuma mafi yawanci ma za ka iske duk masu haka suna ma da kuɗin dole za ka iske suna ba da bashi da ruwa dinnan za ka iske kuma Allah ya wadata su da kuɗin ba amma saboda tsatsar zuciya da bushewar zuciya da san rashin taimakon al'umma sai su fito da wannan abu na riba na haramci kuma wanda haramun ne ko a naira ko a riyal ko a dala ko a wannan nau'in kuɗi ka ba da bashi da ruwa sunan shi da riba kawai domin su kudin nan na kowace ƙasa aiwata su ne wakilan dinari da dirhami ba wanda su kuma manzon Allah ya haramta ribadin a cikin su to kudin kowace ƙasa su ne wakilan su da ba ta gano wani to wanda wa'azi ya zo masa daga ubangiji sai ya hamu to fa lahu ma salama duk abin da ya gabata na ribar da ya rika sai hannun mutane sai ya tabbata gare shi ba sai ya mai masa Allah ya yafe masa ko miliyan dubu nawa ya samu da bashi da ruwa ran da ya tuba to ba magana zai dinga duba rufar yana man mai da a tun da ya tuba ya daina to yanzu duk wannan abin Allah ta'ala ya ya ce masa fala kuma saraba wa amruhu ila Allah al'amarin sa yana nan zuwa ga Allah wa man ada wanda kuma ya dawo ya ci gaba bayan Allah ta'ala ya ce ya haramta fa ulaika ashabun nar wadannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun kuma su masu dawama ne a cikin ta to me yasa aka ce za su dawama a ciki malamai suka ce ta hanyar halatta riba ne ko yanzu mai cin riba wanda ya dauka laifi yake wa Allah wannan sunan shi bai laifi amma duk wanda ke cin riba yana dauka kuma daidai ne wannan ba musulmi ba ko yana sallah in dai yana cin ta kuma yana dauka halal kun san dalilin saboda abin da Allah ya haramta shi kuma ya ce halalta ya kare da Allah shi ne bai da shi kafin ba wai cin riba ba inda cin riba ne da wanda ya ɗauka laifi yake shi ma da ya kafirta amma har shi bai kafirta ba yadda a ce mai laifi ne shi yana ci amma ya tabbatar da wannan haramun sai laifi yake ma'ana to wannan haka ba zai sa ya dauma a wuta ba ko da zai shiga wutar ko da zai shiga wutar sai dai a hukunta shi gwargwadon laifinsa amma wanda ya ɗauka ainihin wanda yake ci lafiya lau ba matsala halal ce ma to wannan yana kan hadarin kafirci da haka da su Allah yake magana hum fiha khalidu su dinnan masu dawara ne a cikin ta to ina gaba za mu ci gaba sai dai mu magana da bai sai sai riba menene kuma nau'o'in ta sai da Umar bin Khattab Allah ya kara mashi yarda yana cewa salatu وزدت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إلى ناسهن أحدا لم تجد إليه السد والسلالة وأبواب من أبواب الربا yace abubuwa guda uku na yi buri ina ma dai a ce manzon Allah ya fede mana su tilla tilla bai ba mu a ce ijtihadi ana ta abin gaba yace akwai gadar kaka kaka na miji gadar shi yana da fuskoki da yawa yana da wutaji akwai kuma gadar kalala mutumin da ya rasu bai da dada bai da iyaye da kuma wasu babuka daga cikin babukan riba sai ba ko sai wannan magana to akan yadda malamai suke magana riba riba tana kasancewa a wajen a canji ma ba sai wajen bashi ba ai yanzu muna ta magana kan ta bashi ko ka ba mutum bashi su a jahiliya ma mu riba da ake ci yanzu ta ma ta jahiliya mu domin su riba jahiliya mutum misali ne ko dubu goma ya baka nan da wata ɗaya za ka ba shi ba zai ma ƙari ba in wata ɗaya ka bai dole ita shi ke sai dai idan watan ya ba ka da ita ka ce a ƙara ma wani azumi to shi ne zai ma ƙari su haka suke yin da a jahiliya to mun koyi su tun farko so ake ake rubutu ma da kago e ba shi yake tsaye to amma ba duk dubu ɗaya akwai naira ɗari biyu a kan ta kayan tsara da rubuta komai da komai kaga ta ji ta fi wancan muni mu wata ake ciyarsu to riba wajen bashi akwai ta kamar yadda muka rinka faɗa sannan wajen canji ma akwai riba ka ɗauko tsofaffin kuɗi misali sai ka ba mutum dubu goma sai ya ɗauko sababbi dubu tara sai ya ba ka ya ci riba ta dubu ɗaya a wajen ka saboda wannan kuɗaɗen kimar su ɗaya ko kuma irin canjin kuɗaɗe da ake ɗan naira ishirin ishirin za a je a a je a yi furga wajen wani biki ko wajen wata walima ko ba yin shirin da ba ko da ake sababbi sai ka ce a baka tsoronki wanda ba irin na gadin ba da yawa sai kuma ka ba da waɗancan sababbin wanda ba su kai yawan waɗancan ba shi ma riban a wajen canji sannan akwai riban da ba kowa yake gane ta ba idan ta ake ce mata riban zinkiri riban zinkiri ita kwanci ba a ƙara amma kuma riban ce shi ko misalin shi kamar yanzu na ɗauko dubu ɗaya ta sai na zo na samu wani mai shago ina ce Allah wani ina son canjin dubu ɗaya nan sai haka sai zuwa ya ai ko babu wannan canji amma nan da awa ɗaya ta dawo na san lokacin da yake zai za to sai in ban mai wannan dubu ɗaya nan da awa ɗaya sai yanzu wani canji ya ci riba wani zai ce kawai ba a kai ƙari ba ba a ƙara ba ba a ƙara ba amma wannan jinkirin da aka yi shi ake ce maribar zikiri in ana so a yi na halal sai ta so tafi da dubu ɗayan ta nan da awa ɗayan ta dawo sai ta dawo da dubu ɗayan taka sai ƙirgo canjin dubu ɗayan sai ya ba ka sai ka ba shi ba ni in ba ka amma ko cewa kai ka an shi kuɗin mutum ka sai bari ka shiga gida ka ɗan komai ribar ce ta zikiri zama kuma laifi gare ta kamar wancan ribar kar ka ɗauka abu ne mai sauki kuma ita wannan kaga wasu ma suna iya yin da sigar suna ganin da wani abu ne mai sauki ko to ba mai sauki bane yadda wata ana ce mata ribar tsari wannan kuma ana ce mata ribar jinkiri da ba ta Allah ya sa an gana wannan ko ka zo da kuɗi da yawa daloli mutum zai baka can sai ya runguma ya shiga gida sai ya ɗauko ma ne rori da ya kawo ma ribar ce ribar jinkiri sai dai ya baka da kuɗinka a nan ya ɗauko nashi a kirga a tabbatar sai balihin baka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zahab biz-zahab riba illa ha'a wa ha'a hadisi da cikin wata malik wannan wato dinari da dinari wanda ku yanzu kudin nan sune dinaran nawa riba ne sai dai in bani bani haka manzon Allah ya sai dai kunga da kunga kawai amma idan mutum ya zinkirta wajen badawa ko aka zinkirta wajen shi a bashi wannan shi ne ribar zikiri ita ba haramun sannan kuma jama'a akwai riba wajen musanyen haƙi da haƙi musanyen ina so a fahimci wannan karatun da yawa da kyau akwai riba a wajen musanyen haƙi da haƙi ina da masara kana da masara tawa sunanta masara mai aure ko misali sai kuma ta taka misali sunanta billangara ai a kita ta kai kimar wata mai aure to sai ka ce bari ka bani billangara iya goma sha biyu in ba ka mai aure iya goma riba ce ita ma wannan riba to sai yadda ka san mai ba da bashi da ruwa kai ma har kai in kai haka ko kuma ka ɗauko shinkafa wasu sunanta wannan ɗan gida ƴan hausa ina wa duk da kuwa cikin ta misali ko kuma duk tana su sai ka ba da tiya biyar sha ɗauko mai kyau mai haske ko kuma ƴar gwamnati tiya uku ko hudu sai a ba nan ma riba haramun ne kuma dukan duk abin da yake ya shafi abinci wanda ake ci a rayu in dai duki ɗaya ne in za ku yi musanye daidai daidai da daidai in wani ya ƙara ko an ƙara mashi riba ne wannan to amma akwai abubuwan da idan idan kwatircin ya saba kamar yanzu a ce wake da shinkafa za a yi musanye da ra'ayi ba da wake tiya goma ba su shinkafa tiya uku ma in kun yarda zai ba matsala saboda ba jinsi ne bane amma a nan gurin nan ma ribar jinkiri tana nan idan dai aka jinkirta sai dai ba ka wannan duk da baka bashi shi wannan ko inda jinsin ya saba to ba ni in ba ka din nan wajen hatsin tana nan dai a lura da kyau ba ba ni in ba ka tana nan ina to to ba za ka jiya kuma ni kuma gobe zan ba ka shinkafa jiya uku to da bane nan kuma ta dinke ni a lura ba magana rance bane a nan gurin magana ce ta musanya ra'ayi in ko rance ne wannan ta ba mutum rancen wannan shinkafa ko kowa ce wannan ka ya samu ko sannan zai baka wannan da rashi kuma amma wannan musanya muka zo yi to shi ne da yake da wannan dokokin to irin su masara shinkafa wake alkama gero duk suna cikin irin wannan tsari in dai jinsi ne da ba a yi shi ko a ciki Allahumma sai dai an rawaito daga Imam Malik kamar yadda mai risala ya faɗa wake shi akwai sabani an rawaito bin Imam Malik wani lokaci ya ce tsakanin wake da wake in wani ya fi wani kyau ana iya yin fifiko domin wake cin shi a rayu ɗari bisa ɗari yana da wahala bai zama kamar masara kamar alkama ba dan yanzu misali kaddara ka ci wake na wata guda in ba sa abinci wata da ruwa ta kama a ce da safe a doya ma ko sai zan ka ci ka sha ruwa ma da samu sai zuwa da rana a yi ma alala ka suka koshi ka sha ruwa mu zai zuwa da daddare a gane ko a yi maka wani abin shi ma dai na wace ko a taɓa ma wace zan lama sai ka ci to yi wata ɗaya ku gani ai in ba za a ba sai ka kwanta a ciki in da shi kaɗai ne sallah ne dai ka ci ka sha ruwa amma ko yake iske ba ƙauye Allah Allah ta'ala ya mana gaba an wani ƙauyawan za ka iske ba ƙauye musamman a da ya fito da safe ya ci da rana ya ci da dare kuma lafiya lau ko na dawa ne ko na gero ko na masara lafiya lau ya rayuwarsa to shi sa malu da yake cewa rahimahullah ita wace in wani ya ko wani kyau ana iya fifiko an gane ko shi kan lamarin wace to amma duk abin da ya shafi abubuwan da ba abinci ba kamar irin ko kuma ko da abinci ne amma ba a iya ajiye shi kamar doya kamar dankali kamar makani misali kamar gwaza kamar dankali irin waɗannan su kuma ana iya fifiko ko jinsi da yanzu kada waɗannan su ma abinci ne amma ba ka ajiyewa to kana iya ba mutum doya mai kyau kwanto biyu ya baka wanda ba kai da kyau ba kwanto biyu nan ba za a ce ba bane saboda jinsin abinci ne wanda baya ajiwa da ka jinsin abin hada sharuɗa biyu abinci ne kuma yana ajiwa shi ne yake da wata matsalar karewa amma in ya rasa sharaɗi ɗaya cikin wannan to ba ba babu rarrafinsa ko min yadda aka yi ƙari ba za a ce an sulhu ba kamar wannan doya ne kamar ko misali ka ce abarba ko lemu ko ayaba ko kankana ko gwaba ko makamancin wannan su kuma in suka wannan ai ba abinci bane alwala ba su abinci ba abinci bane abinci ne amma ba abinci bane wanda za a iya ci a rayu to su kuma su ma tun da ba abinci bane ana iya yin ƙari cikin kana iya ba mutum lemu kwallo ɗaya mai wani nau'in zaki ya ba mu kwallo biyu wanda bai kai shi ba zaki ko rake ko waɗannan abubuwan da na faɗa ko abin da ya shafi ganyayyaki to jama'a lokaci ya ci mana amma ko muna da sauran bayanai masu tsawo game da zamar riba ba zai yi mu gaba da su a yanzu ba mun tsaya in Allah ta'ala ya kai mu gobe dama gobe ne ta barin hatama ko da gobe gobe shi ne karatu mu idan muka yi shi zibi za a zo a rufe gaba daya to za ka muna fata in Allah ya ta'ala ya kai mu gobe za a kammala bayanai kan abin da ya shafi riba da bala'o'in da mai ita zai fuskanta tun a nan duniya dan ya zama zai ga baki dan akwai masu yi kuma da kuma warware fatawar da aka ba su wadda ba ta gaskiya ba cewar ba komai akwai komai mutum ya kiyaye riba da dukkan nau'o'in da shi ne kawai da kuma abubuwan biyu da tsinuwar da Allah ta'ala yawan masu ci duk za a ji da kuma irin laifin da suke fuskanta tsakanin su da ma'aikatan su da yadda Allah ta'ala zai ke shafa albarka a dukiyar ta ya zato ba za su iya yi wannan abu na alkhairi ba saboda da wuya ce da suke mai sirri ba kuma a ce yana ta taimakon mutane so ai zuciyar dama rashin son taimakon ya sa take ba da baki da ruwan da inda mai taimako ne ai ba zai bada bashi da ruwa ba amma sai wanda ke bin so ya taimaka shi yasa in da kai wani ke tsatsa shi to wanda ke tsatsa mutum da wanda ke tunanin shi zai zo yana taimaka mai daga baya to Allah ya kai shafe wa dukiyarsa albarka sai ta dawo ba su iya yin alkhairi a cikin ta kullum dai so suke kawai ta dinga karuwa kuma karuwar mara ma'ana ba tunda karuwa ce wanda take babu wani hadari Allah ta'ala ya kiyaye kuma kamar yadda muka faɗa asusun wannan al'amura na rage tafsir yana nan a buɗe duk da cewa mutane suna ta taimakawa da yawa akwai ma makarantar da muka ta ta matan aure madrasar ulumul qur'an farwan nisa su ba yana da sun ba da dubu ɗaya da ɗari bakwai da suka zo yin tafsirin su jiya ɗazafin sun ba da wannan kuɗaɗe Allah ya saka musu alheri da kuma duk sauran da suke kamar ba da kowa Allah ya saka musu layi da kuma ana neman qur'anai da ma qur'anan nan muna ɗaukar su a matsayin hubuti ne za a ba waɗanda za su rika karanta su ana wasan gano wannan har yanzu ana neman su inda za su kai guda ɗari ma sai za a samu waɗanda za a ba to da kamar ana neman wannan da kuma dukkan wanda zai taimaka cikin waɗannan hidima muna nan mana jira Allah ta'ala ya taimake mu abinda muka faɗa ne ne Allah ta ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ya gafarta mana to da bai sai a yi ta abu da amma kwarai da ba da ya hamu zan zo mai wannan da yake ba matsala an da abin ya zo karshe karshe bi dan bai ba matsala karancin kuɗi da aka shiga a baya ko yanzu ai da sauki Now. Now. Now. To, wannan matsala da cewar misali ne na turo wani mai shago kuɗi na ta bai sai da shi zan da alƙaƙar ɗin kaɗan kaɗan ko? Wai zai shiga cikin ribar da kaɗi, ribar jikin, a iya fahimta ta ba zai shiga ba. dalili na kuma a haka ai kamar ajiyar kudin ka ba shi ba canji ba tunda yin anan najeriya ne ka harba mutum su a banki ai kudin najeriya ka harba mashi ko kuma su kake ansa kuma ba tsari ya yi maka ba kudin ne kai ba ka bukatar su duka saboda hidindiminka shi ma kuma ƙarshen tafi da su duka sai ka bar su ajiya a gun shi a matsayin yana ba kaɗan kaɗan kana da zaman gaban ka har su tsari insha Allah wannan bare shi da cikin ribar jinkiri ba so da ba jinkir ka maka yayi ba illa ya ci yanayi ne ya kawo jinkirin an gane ko shi wancan ga shi mutum yana da su ne an gane ko ya kira da ko kuma ya ce ka bari sai lokaci ga ka zo ka ansa shi ne ta'arifin gaske wannan kuma saboda duk ba ɗaya cikin waɗannan biyu yanayi ne na babu kudin kusan mutane kaɗan kaɗan suke samu yasa ta hagu da ce kake an sa kaɗan kaɗan naka ne dama kudin ba wai wasu yake ba ka danje to ga misali a wani idan akwai mai aure to malam ya tambaye na'am amma dai ba bana karo ba ko dan bana an samu matsala mu je hada mutum ya noma kai ne ka noma shinkafa ya noma masara shi kuma na'am yayi ne dai ka ba shi rantsar buhun shinkafa da kaka inda ta fi zuwa da wurko da kaka shi kuma sai ya ba ta masara buhu ɗaya ba matsala ai rance ne ai da na yi magana ta rance da ba wannan musanya ne inda za ka zo da buhun shinkafa ka ne shi kuma ga buhun masara shi ko kuma ya ce za ku yi musanya misali musanya za ku sai ka ce to gashi sai ka to ni kuma ka bari sai gobe ka buga a musanyi shi ne yake rubuta ke amma yanzu kawai ya an sani ran kayan rance in ya tashi zai biya ka da buhun masar baya cikin ribar da ke rewa da zama ku yi hakuri tun da karatun da ya zo ƙarshe haka na zama an tambaye ba matsala masu program in lokacin su ya su kula ya dace shi ne daga wannan sai wannan sai ne addu'a na masu bi wani Hmm. Na'am. Na'am. Hmm. Ai shi ma ba san shi bane. Kamar ita ta tafi da zuwa ga wani. Wai mai project ne sai ya zo an zo ba shi da guri. Amma bai san da shi ya fice mana ko? Sai da ba a yi ai ba a yi so kawo gudun zuwa an zuwa an samu resource da lamba ta ba a ba ma zan an zan ba ma shi kuma sai ya ce cikin walidin na ko ya ce ne mu kudin aka daga baya sai ya harba wanda ya zama da wani kiri ai ba da wani wannan ai tura sako ne sai dai kawai a ce ya ya bai taɓa tsara da ya haka in da sun samu ne ya ce a ce wajen wani ya ce lokacin za mu je kauna akwai abin da wani mutum ya yi mana a nisan a kwanni har yanzu ba mace da abin ba talaka ne yana yin canjin kudin sai ba lokacin saifar ɗari uku da hamsin take sai ba ɗaya ba sai yanzu ya cike ba dubu da ɗari ne na lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai muka zo za mu yi canji sai muka nemi ya mana ita a haka sai ce a shi ba zai dai ɗari uku da sittin ne zai yi sai ce amma kun ga ya nuna mana wani guri ta haka yadda kun ga wani sabuna kan to manyan hilolin mu ne su suna tunji za su iya canza muku a haka an kuka ji wannan ba amma ni a matsayin na na mai karamin karfi haka zan yi shi da yake dan bamu wallahi ne to duk mutanen su ba za mu ne su gaba daya gun shi za mu canza ya samu riba a gurin sai ta mu a kasar mu samu wani zai maka wannan wahala sai da mutum ba ma tunda mun baki ne ba mu san tantar bauchi yake ko mu je tantar ya yadda ya rasa waɗancan din su samu dan mu samu sauki ya yarda ba ne to shi ma haka din in in ka rabu da abadan Allah sai kike sai Allah ya kawo bincin da bincin da mun in dai kana abubuwan ka tsakanin Allah amma in kana abubuwa da alzuci da dabaru da wani sai Allah ya baka dabara ko Allah ta'ala ya samu dace to mala sai ne na karshe kan magana ribar da ke na'am نعم نعم نعم نعم نعم in na zo idan na fahimta waɗannan abubuwan duk ai sako ne a shirin aika in a je sai a an so gudun ko sai a dawo bayan an tura gudun zai tafi da gudun tsaba Tsaba kudin. to wannan canjin ni da iya fahimta ta sako ne tunda kudin ka bashi ba shi ne zai canza maka ba ya tafi can inda za a canza mai a can ne in ake bishiyar sai a cikin rawar jikin ba tsakanin ka da ke da shi ba can ne wajen mu'amala da shi tsakanin shi da wadankan in aka sami irin wannan matsalar to ya zanto shi ya aikata ribar jinkiri ko wadancan sun aikata masa amma kai da ka tura a can noma wani nau'in kala ba kari za a yi ba ka tura shi da sako ya san zo ya dawo maka da su ba matsala cikin wannan tsakanin ka da shi Allah ta'ala ya samu da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sanan kuma jama'a duk wanda zo su nan ke cewa zo su da wannan su tafsirin nan muna gayyatar riba tafsir zidu idan Allah ya kai mu talata da duk wanda ka so za ka iya gayyata ko makwabtanka ko wasu masoyana ko abokanka duka mu zo mu taru mu girma alƙur'ani mai girma ga wani bawan Allah ba malam Muhammad ya mu ko Musa kan ko ya bugo mana takardu na gayyata to da shi ma Allah ya kafa mu sai da dukkan wanda suka sanya gudun wasu cikin gudanar tafsirin nan duk da sayan kayayyakin sauki da kayayyakin abubuwa iri iri to Allah ya kafa wa kowa da alkhairi Allah ya sa nan gaba ma su abinda ya fara kamar yadda suke da niyyar yin haka bi da rasul Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah